بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم كتاب جامع littafi ganin jami'on نعم wanda yake mai tarawan duk waɗansu lamura wato mabambanta abubuwa ne da mabambanta da ya tara Mm.
جماع الخير kaga duk taron nan na alheri كله في duk تقوى abin الله da ya tabbata a cikin tsoron Allah duk wani ai alheri kowane irin abu مم. واعتزال أشرار da الناس kuma nisantar ashirarin nasu ashirarin mutane waɗannan abubuwan shi ne gaba ɗaya wato duk wani alheri yana tare da wannan shi za a ga kira ra'asul hikimati mahafatullah shi ne asalin da yanzu wato ma'ana mutum ya zama ya nisanta ya tsoraci Allah kuma ya nisanci mutane domin duk irin tsoron Allah kuma inda za ka dinga shiga cikin mutane wanda suke a sharai to kuma za ka iya natsuwa da wannan abu sharar nasu kuma ya zama kai ma ka koma yawan wannan Bisa an kaji tsoron Allah to kuma ka nisanta ka koma kuma ga ma abota Allah da نعم
Mm.
ومن التقوى yana daga tsoron Allah النظر في المكاسب shine duba bil makashi a cikin tsorori wato sana'a mutum ya za a duba ba wai komai ya zama haramun din da halal da da wannan har- halal ba duk gaba ɗaya kowanne a kwasa an mutum yana sana'a ta ya tsaya ya duba ita na halitta yi وأدب النفس في تحصيل da القوة kuma ladabin nan na rayu ita hasil kusa a cikin tabbatar da abinci من الحلال na daga halal
ومن كان ماله حرام wanda duk yana حراما zama haramun ne لم تجز معاملته to ya halatta a mu'amala da shi ba domin duk abin da ka za ka samu da wajensa haka haka ka sani مم.
eh kasan cewa wannan abin haramun kaga ko a shi haramun inda an san asalin sa baya wajibi a guje shi وأكل طعامه da cin nan abincin sa lalle a guda mutumin da yake haramun
وقبول هديته da kuma karban kyautar sa in mutum ya bada kyauta ma kuma wanda an san dama duk dukiyar sa dama ta haramun مم.
to mutum ma baya karawa domin ka san asalin ta نعم وإن كان مشتبها mun ka ya zama cewa mun ka jihar ne ya ce halal ya ce haram ne shi gaba ɗaya haɗawa yake yi. to wannan kuɗi a karɓa abin karayya ne domin halar akwai shi ba abin da ya san ba za ka iya wani cewa abin mace a tsakanin halar ne ko haramu ya zama shi tafiya kenan
والأولاء التنزل mafi shi ne shi ne a nisanta a ƙarƙashin gabarin dukiyar tasa idan an tabbatar cewa yana gama da tsakanin halar da haram ne kowane
waya harbe yace imala awanin naqadaini amfani da ƙwariya ta dinari ko ta azurfa haramun ne mutum ya amfani da ita
wa ala rijalu libasul harir haka na tufafi ɗaura an tufafin alhari ne kuma halar jala ya tabbata a bisa maza haramun ne mutum ya yi shi ma ya haru mai ake yi na'am ya haruma bisa maza ce libasin alhari ta ɗaura tufafin alhari wa shi shara tufafin alhari nan ne har yanzu yana da eh, wannan mushkila ne a saboda domin da na je saudiya na duk ke bincikawa game da zancen alhari nan sai suka bani kuliyarsa wani hundred percent kuliyarsa shi ne alhari kuma ka ga yanzu tufafin ya ga akwai tufafi da dama waɗanda za a zan su fi irin waɗannan masu irin waɗannan abubuwa kuma da ba alharirin shi ne wannan wanda ake magana da su wanda aka ce ya haram ya haram da su inda na je can ɗin na aika aka samu ina jin na zo na ba sau na so a ce na ajiye shi ma ta waje alwaje ne gaskiya ne don a gan shi wanda duk da sun taɓa ganin sa ba amma dai yankan gaishe za a gari wannan abin da ɗan kwalin sa ɗin shi ne a yi kira alharirin na'am wanda an kira kuma alhazu shi kuma shi ne wanda suka ce an yi masa kamar da irin saƙar da ake kasan ana yin buhuma ne a yi suga a yi saƙar a kwanta kwanta a kwanta kamar mazgi ke nan yauwa a cuɗanya idan ya zama da auduga da cuɗanya shi da kuma alhamdu da shi ake da alhamdu na'am ko kuma ya zama da kasani da kuma shi alhamdu alharir da shi ake da alhamdu na'am shi ne waɗansu malaman suka ce karariya ne saboda cuɗanya da aka da shi a amfani da waɗannan abubuwa na'am waɗansu malaman suka ce karariya ne wasu kuma suka ce duba da alhamdu suka ce shi ma ɗan kamar zai zama sauran bai na'am ya zan ganta fa'a da waɗannan kenan Mm.
bisa wasu abubuwa za a gaskiya tura suna shigo mana da su da yawa waɗanda suna wato da an da wasu da shi da suna sani dama in su shigo da shi kaga za a gan su zan ji alhariyin ne waɗanda
ko dai tsaron shi ne kamar doyar ke nan irin mai tsadan nan ko kuma dai hmm suna ita ba wani rana ji masu tsanci sosai sosai oh to eh eh da akwai za a ciki eh shi ne a za a za a ce ko 50% ko 50% ko a ce 50% ko a ko 80% ko lesa tattal a gani hotel kuma sai a ce tattal kuma sai a ce ya zama ya zama kaga ya zama akwai matsala da yawa وتعلي بالذهب haka na da yin kawa zai zahabin dinare ومن الفضة ko kuma daga azurfa mutum ya yi kawa wani abu da dinare ko na azurfa ne غير الهاشم ba ta inda ba zai ba shi ne kamar sai da ake faɗa zo ban amma ya zama aya a wani awon dirhami kuma ya zama mutum ya zama ɗaya ne kuma sannan har ila yau kuma awon su da mutu dirhami biyu ba malamai suka ce ba a son ya addada domin ya addada ya zama ya zama haram ko da a ce kuwa ɗayan awon su dirhami ne ɗaya ma dirhami ne sun zama dirhami biyu kenan kamar dai yadda aka umarni da ke amma addada ya sa shi cewa wannan kuma ya zo da wani abu kuma daban wanda shari'a ba ta shari'a ba. Saboda haka shi za yasa a iya sa na koda na dinara ne a'a na azurfa kuke na azurfa ke magana sai magana da muke magana cewa dole sai lafi biyar alhafiz na yawa in dai ba wannan ba shi shi wannan din wanda yake auna hawan dirhami shi ne kawai ya zama dirhamin ne kuma sannan ya zama ah, bai bai wuce dirhami biyu a wansa sannan kuma ya zama mutum biyu an gane ko Na.
kada ya addada na waɗansu ma sun zargi suka ce in za a sashi a sashi a hannun hagu kuma a sashi a wannan nan yaron da duk dai shi ne amma dai waɗannan dai su ne waɗanda galiban dai wannan ya zo da shi a biki ya zo da shi
walimatul urfi haka haka na wali- walima ta angonci wato mandubatun wannan mandibiya ce wa ijabatuha amsa wata kuma Mustahabbu.
sahabu ne sahabi ne idan aka aka bai shiga malalu sun hunaka munkar mutum dai ba abin ki a ciki za a ji a haɗu kuma za da mata ko kuke kiɗa kiɗa ko makamancin wannan to wannan mutum ya ji wa yukrahu li ahli al-fadli an ci gaba at-tasaru ila al-wala'i da babu ta falala mutanen kamar wani malami ya gaggaya da wala'i ne zuwa walima an kai kishi walima a cikin a farko farko suka fara zuwa a ce a kaga su malam an zira kowa zuwa to ba mutum ce an sai mutum ya jirkinta wanda ma malamai ba
wa min adab al-mat'amati yana daga ladaban na cin abinci wal mashrabati da abin sha an yusmi Allah a farko ya ambaci Allah zai yi Ibtidai.
a farko zai yi bismillah na wa yahmaduhu fi kuma ya gode wa Allah a cikin a ƙarshe idan ya zai ce alhamdulillah wa ya'kula to shi wa yashraba ya yi ne bi duk da hannun dama zai kulli ma yali kuma ya ci daga daga abin da yake gaban sa kada ya dinga tsallaka a gaban wani yana yana cewa
la yakuna ta'aman mukhtalifan sai yin abinci ne wanda yake masa saba wato kala kala ne aka kawo Ah, kuma a gaban ka ya zama babu irin wannan nan ka ka iya sa nan ka ɗauko wata kala daban ka iya yi aw fi ahli ko kuma a cikin ahalin ne mutum shi ne eh, a cikin ahalinsa ne a ga wannan ai babu wani abu tare da iyalinka ne wannan to kai ka nan ko ina ka dauka kamar da misala ma yake ko kuma a cikin mutane ne an ta'ada mutum mutane ne wanda kai ne kake ci da su da ba kasiya suna zaune ko ci to wannan ba laifi in ka sa hannun kaya wata da shi ko ina ba na wala yanfuku fi ta'amihi akwai wala ya korona kuma Na'am.
yara ne mai kawo shi ko na baya rubanyawa guda biyu wato ya dinka kamar kowa yana cin ɗaya ɗaya dinga haɗa biyu biyu yana ci
na eh shi ba ya rubanya ya ta hada biyu la ya buzi da wala yanfuku fi ta'amihi ko ba zai busa ba a cikin abincinsa wa sharabi ko kuma abin shansa
wal yurqil waza magana ya rike kaza kuma ya jefar da dauda in ya ga wani abu da yake na kalanta ne ya zance ne
wa yuzilu al-ina'a yana nisan ta al'ina a kwarya litanaffus saboda numfashi ne zai sha kamar da aka rusa mun sallallahu alaihi wasallam ya ce numfashi wajen sha ne kamar su uku shikenan da yake in ya sha zai numfashi ya dauke bayan numfashi a cikin ruwan ba in ya kuma sha ya daukewa ya numfashi in ya kuma sha ya dauke shikenan
wa yanawilu al-aymana yana miƙa wa na dama fal aymana sannan na dama dai in wani abin sha ne ne ta wanda ke hannun dama da shi bai fara ba sannan kuma abin cewa ya haka
wal ibtida'u bis salami sunnatun farawa da sallama sunna ne
wa radduhu akadu min rabbi sallama kuma ya nan ya fi ƙarfi ma a sunna ita ce sunna ma'akada na'am mutum ya rabi bayan ya maka sallama ka amsa ka cewa alaikum salam to ai ya fi yin sallama ma ƙarfi wala ba ta bihi ala al-qawaid babu laifi a yi shi Allah kawai da ajifa waɗanda suke kamar mazauna kenan shi kawai da nan ne mutu da mutu kawai kenan a bisa wanda suke tsofaffi kamar yan ma- mata wanda suke tsofaffi ne su ka iya amma in budurwa ce kamar sallama wannan a matsayin musulma ba ka yi na'am amma an saba da sun amsawa idan ita ce ke maka sallama wasu malaman suna ganin cewa a, ya halatta ka ansa na'am an suka fita ce kusan dole ne ma ka ansa inda kai maka tunda dai ya ce aka yi sallama a bisa musulmi aka ce ba a ware tsakanin musulmi maza da musulmi mata ba. sadaka kai dai kai mata ba ka yi ba amma in take taimaka to wannan ba a yi. Eh,
wa yuzul wahidu min al-jama'ati karraji haka na mutum ɗaya ya isa daga cikin jama'a ya ji shigo nan suna da yawa sai zai mutum da ya zo ya sallama shi kenan ya isa ba kowa kuma mai shigo sai ya ce salamu alaikum kowa salamu alaikum mu kuma nan da muke zaune ne sai mutum da ya amsa ya ce wa alaikum salam shi kenan ya isa mana ba kowa kuma sai ya ta amsa ba shi ne kan raddi da kamar raddi mu ma mutum da ya isa mana
wata simitul adisi da gane mai atishawa mutum ya atishawa ya gode wa Allah to sai ka sai ka shi
wani ulin da ya hamdulillah da uku to wannan sai ka rabu da shi na'am yawa wani ilin ya bayyana bi hamdulillah da da wani ne wali ulin da hamdulillah eh shine ya bayyana bi alhamdulillah da alhamdulillah wa yudmir wajhahu wato ya rufu ya bayyana dan yadda mutane za su ci cewa ya tunda an ce ba za a bayyana shi ba sai an ce alhamdulillah ko zai bayyana ya ce alhamdulillah wa yudmir wajhahu ko kuma ya rufe fuskarsa in zai yi. kada Na'am.
mutum kawai ya buɗe bakin sa ya zama yi wannan me yasa ya ce alhamdu- bilhamdulillah me yasa ya ce wani innin bilhamdulillah
na'am me ya kamata ya ce hamdi eh bilhamdi saboda me saboda jara saboda harafin jarrawa sai kuma aka ce bilhamdu
Mm.
ya bayyana bilhamdulillah na'am ba shi Ba shi.
wannan ne hikaya ce sai kaya kenan na'am in za in za ka yi kaya wato ku- kamar kote shi kenan ba zan gaya ko a turanci yayi yanda mutum ya faɗa abu haka za ka kote shi haka za ka faɗa abu ko na'am na'am eh.
to haka shi ma da shi ke kaya ke yanda alhamdulillah take ai ba alhamdulillah ake cewa alhamdulillah ko ko me yazo ko a halin jarra yazo ko a halin zuba ko a halin rafa kawai yanda yake din na haka za ka dauko shi ba ruwanka da wai harafin da ka zo kai ai alhamdulillah yake cewa alhamdulillah ko Na'am.
alhamdulillah na ka za ka bari ka alhamdulillah na'am ko da ba da harafin jarra a bayan ta ba za ka canja ba za ka canja shi na'am kita yake alhamdulillah na'am saboda yana son yin kaya
wala yahjuru muslimun musliman musulmi ba ya kawar cewa musulmi dan uwansa fawqa salatin saboda kwana uku illa li bid'ati sai dai saboda bid'a ce yana aika yana aika ta wasu wannan ya iya kawar cewa masa har zuwa karshen rayuwarsa ma ya kawar cewa masa na'am amma ni dan wani abu ne na san rai ko wani abu ko wani faɗa haka ko wani abu mutum ba ka kawar cewa masa saboda kwana uku wa khayruhuma dan jikin su allazi yabda'u bis kuma salam wanda ya fara wanda sallama idan sun kawar cewa jina wanda ya fara dawa ya sallama da shi ne
wal istizanu neman izini salatin na'am da uku ake yi wa in azina lahu da haka izini gare shi assalamu alaikum hmm a da huru ya shigo ɗaya ke assalamu alaikum ya ji shigo ya kuma yi su uku idan an yi izini gare shi shi ke nan ya shigo wa illa idan ka hukun ba da da izini gare shi ba in sarafa shi ke nan sai ya juya wal kamar da yusalli misala ya faɗa sai dai idan yana da san cewa adam adamu sama'i yana ya tabbatar cewa ta mutanen nan ba su ji shi ba ne to wannan ya yi ƙara daga guda uku amma in ba haka ba ya
wala yanzuru fi manzili qaumin dole san ne wani san mai nafsan na'am ya ambaci kansa idan aka tambaye shi waye sai ce ce ni ne wani ya ambaci sunan kansa da kansa ba ya ce ni ne kawai ba Hmm.
eh wala yaqul ala ba ce ni kawai ba
wala yanzuru fi manzili qaumin mutum ba zai duba a cikin bigir- a cikin ma- gir- gidan mutane ba wa hum la yash'uruna duka ba su sani ba ba su sani ba a ce zai duba ko zai duba wala yasma'u hadisi ko ba ya hadisi ji hadisan mun san su ba ko hadisin nan na Abu Huraira da wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da Aisha sa akan wajen Abdul As wanda shi shine wata rana suka shiga gidan manzo sallallahu alaihi wasallam tare da manzo sallallahu alaihi wasallam an ce manzo sallallahu alaihi wasallam yana rike da kamar irin kungiya din nan da yau kamar wanda kamar da irin kibiyar mata din nan da ake tsefe kare Hmm.
haka yana kagan gaban gashin laraba haka suna irin shi zai sararraba shi yana hannun mun sallallahu alaihi wasallam sai shi sai ya leka wani daki daga cikin daki dakuna sai mun sallallahu alaihi wasallam ya ce ai da na san leka za ka yi da na tsone idan ka da wannan abu nan Na'am.
yace ai an sanya a nemi izini ne saboda gani ai saboda ba a san ka ga al'auran mutane sai aka ce a nemi izini Na'am.
kaga wannan shine sa malamai da yawa sai suka dauka gaskiya tunda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da kaza din nan da yayi to shi sa yanzu idan misali da ka leda gidan mutum ya samu tsakuwa ya je ma ido shi kenan ya yi fahadar banza ne ba wani biyan biya ko wani abu domin ka ce ka hawan da aka ce ayi shari'a ko makamantan wani
wala yadkhulu al-hammama illa masturan mutum ba zai shiga ɗakin wanka ba sai yana sira ya samu wani gauko wani abu ko tawul din nan haka ya daura amma ba ya shiga haka mutum ya kwabe ya shiga da shi ba
wai ku rahu lin nisa'i an karanta shiga ɗakin wanka na nisa ga mata kamar irin gidan wanka nan da ake na gama shi mata su shiga wannan an hana sallallahu alaihi wa idan sallam larura kamar a ce ko wani jinin hala ya yanke wata ko wani abu a ya yanke wata a wajen da shiga da yara
wa haramu hudura majalisin lahawi haka na halartar na mazaune na wasa ya haramu ne inda ake wasa kamar inda ake irin karta ɗin nan ko wani abu kaje ka zauna
wal munkari ko kuma abinci
wal yanha anhu ne nisan da anu da wurin
ya zuwa ya zuwa wani kallon ba
kamar wannan ya zama akwai shagala da yawa kenan
wa ya'muru bil ma'ruf ne hore da kyakkyawan aiki
wa yalzimu nafsahu tarkal ghibati kuma ya lulun jawa kansa barin nan na jiba raɗa kamar da muka faɗa dama dai shi ne da kirka a haka ma ma ya karawar mai shi ne jiba ko a ambaci dan wanka da abin da yake ci
wannan nimati ko an nemi manci shi kuma shi ma mutum ne shi kuma shi ne ka je ka faɗa ka sai a wani ya ce maka kaza ya ce maka kaza wanda za ka haɗa hukuma tsakanin da shi da wani shi ne wannan manci wa yusahabu inda an-nawmi ghalqul babi an so a kulla kofa yayin baccin da za a bacci shi ma na da galadabi na bacci wa daful misbahi da buce wannan na fitila a kashe fitila
wa ikawul anayi haka na ina ya Ina ya- ita kwarya ce kuma a rufe ta ita kwarya
fa idza akhadha maqja'ahu idan ya ji ya shiga ya ya ji wajen kashin gida su zai kwanta in taja'a ala shiqqihi al-ayman sai kashin gida a bangaren jikinsa na dama wa yaqulu ya ce Allahumma inni aslamtu nafsi "Kana ilayka ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi hannunka yana wannan gudun ka da wannan wannan hannunka na hagu kuma yana kan cinye ka haka sai ya kwanta a haka sannan sai ka karanta wannan addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allahumma ya ubangiji inni aslamtu nafsi ilaik sai an yi na miƙa na zuwa gare ka wa wajjahtu wajhi na ilayka fuskantar da fuskata ilaika zuwa gare ka wa fawwaltu amri kuma ilayka kowane lamari na zuwa gare ka wa alja'tu zahri na yi ilayka fitar da bayana zuwa gare ka ragabatan da yi wa rahabatan ilayka da tsoro ilaika zuwa gare ka la malja'a mafaka wala manja minka illa daga ilayka gare ka illa ilaika sai dai gare ka amantu bi na ba da kitabika gaskiya alladhi da sabon ka anzalta wanda ka saukar wa bi rasulika alladhi arsalta da manzon ka wanda ka aiko
thumma yusabbihu Allaha ashran sannan bayan ya gama wannan kuma sai ya tafi ga Allah subhanallahi subhanallahi su goma wa yahmaduhu ashran subhanallahi su goma wa yukabbiruhu ashran Allahu akbar Allahu akbar su goma
fa idza istayqaza dan ya farka qala sai ya ce la ilaha illa la Allah ilaha illallah وحده لا شريك la له sharika lahu wa bihi ta'ala gare shi له الملك mulki na gare shi وله الحمد yana gare shi وهو على كل mulki شيء yana gare shi, قدير wannan iko ne a bisa kowane abu الحمد لله الذي أحياني Allah wannan da ya shirya da iya raya ni بعد مماتي bayan na mutu وإليه النشور kuma tashi zuwa gare shi
فإن رأى في منامه ما يكرهه idan ya ga abin da yake ki a cikin baccinsa فليتعوذ بالله ya من nemi tsari- ya شرها nemi tsari ga Allah mai sharri daga sharrin abin da ya gani وينفل عن يساره ثلاث ya tafi ويتفل eh عن يساره ya ثلاث tafi an yi tarihi ga hagun ɗinsa su uku
ويتهول عن شقه الأخرى amma sai ya tsaya ya juya kuma bangaren da yake a hagu idan hagu yake sai ya koma dama kenan Na'am.
ya juya kuma bangaren dama نعم الحمد لله
Alhamdulillah.